yana da baituka 270 wannan waƙoƙin da suke guda 270 da shabe musu lamba ma banda mukaddima banda khatima da wannan mukaddimar da khatima baiti 20 ne a ciki kenan littafin yana da baiti 250 daidai shine za mu fara fafata jiya mun yi mukaddima za mu karasa mukaddima mun gama malin ya ce mukaddimatun tu'arrifu العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو سائر إليه wannan mukaddima ce da za ta yi bayani wa bawa don me aka halice shi kuma menene abu na farko wa bi awwali ma faradallahu ta'ala alaihi abu na farko da Allah ya farlanta masa shi bawa wa bima akhadallahu alaihi bihi almisaqa da abinda Allah ya dauka na alkawari tun a gadan bayan uban sa annabi adam abima huwa sa'irun ilaihi da kuma makomar dan adam duka abinda zamu karanta kenan mala ya ce ihlam bi anna Allah jalla wa ala lam yatrukil khalqa sudan wa hamala ihlam bi anna Allah jalla wa ala lam yatrukil khalqa sudan wa hamala بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه أخرج فيما قد مضى من ذهري أخرج فيما قد مضى من ذهري آدم ذريته كالذر آدم ذريته كالذر أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر وأخذ الأحد عليهم أنه وأخذ الأحد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره لا رب معبود بحق غيره وأخذ الأحد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد أرسل وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لهم وبالحق الكتاب أنزل وبعد هذا رسله قد أرسل لهم, ب... لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا الأحد يذكروهم لكي بذا الأحد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم وينذروهم ويبشروهم لكي بذا الأحد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل كي لا يكون حجة حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقبى الدار وذلك الوارث عقبى الدار wa man bihim wa bil kitabi kazzaba wa man bihim wa bil kitabi kazzaba ولازم الإعراض عنه والإباء ولازم الإعراض عنه والإباء ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقد كلا الأحدين فذاك ناقد كلا الأحدين مستوجب للخزي في الدارين مستوجب للخزي في الدارين فذاك ناقد كلا الأحدين مستوجب للخزي في الدارين malam ce ilam bi annallaha jalla wa ala ka sani cewa lalle Allah mai girma da daukaka lam yatrukil khalqa sudan wa hamala bai halicci bai bar mutane haka ya halice su dan wasa kuma ya zubar da su kara zubar shine hamala Allah ce ba mu halicci dan adam suda ba wa hamala a zube kara zube bal khalaqal khalqa liya'buduhu wa bil ilahi yufriduhu bari dai Allah ya halicci halitta duka don su bauta masa ne wa bil ilahi yufriduhu kuma su kadaita shi kadai cewa shine Allah فرد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذري ai tuntunin Allah ya riga ya fitar cikin abin da ya gabata tun asalin duniya daga tsatson annaba adam gadon bayansa min zahari adam ya cire masa zurri'arsa kazzar kaman karamin abu kamar kiyashi shine azzar in an ce azzar ana nufin kananan abu haka kamar kiyashi wa idza qara rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum tuntunin Allah ya riga ya wannan wa akhadha al-ahda alaihim annahu la rabba ma'budun bi haqqin ghayruhu ai Allah ya riga ya dauki alkawari ga ga Adamu da zuri'arsa annahu cewa shi la rabba ma'budun bi haqqin ghayruhu babu wani ubangiji da za a bauta masa da gaskiya in ba shi ba kenan me ma amfanin zuwan dan adam a duniya tauhidi yau kuma karanta tauhidi ya gagara mutane ba sa son karanta tauhidi asalin rayuwar gaba ɗaya ta tauhidi ce wa ba da haza ruslahu kad arsala bayan wannan kuma ga manzanninsa ya turo su rusulahu kad arsala ya turo da manzanninsa lahum gabayi wa bil haqqi alkitabi anzala kuma Allah ya saukar da gaskiya na alkur'ani wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ba'da hadha rusulahu qad arsala lahum lahum wabil haqqi alkitabi anzala likai bidal ahdi yuzakkiruhum Allah ya turo manzon Allah ne dan ya tunatar da mutane wannan tsohon alƙawarin da Allah ya dauka tun a gadan bayan babanmu annaba Adam cewa za mu bauta Allah shi shi kadai fa wa yunziruhum wa yubashshiruhum ya musu gargadi kuma ya musu albishir gargadi za a shiga wutan ba bishi ba wa yubashshiruhum ya musu albishir in sun bi shi za shiga aljanna كي لا يكون حجة للناس بل kada ya zama hujja a kanku kada mutum ya zama hujja ya kafa wa kansa hujja bal lillahi a'la hujjatin azza wa jal Allah ne yake da hujja madaukakiya Allah mai girma da daukaka kenan an kafa muku hujja ku yi abin da aka ce kada hujja ta zama hujjatun alaika yawmal qiyamati an turo maka da alkawari da manzo baka yi aiki da abin da aka turo maka ba aikin manzanni kenan faman yusaddiqun bila shiqaqi duk wanda ya gaskata manzanni bila shiqaqi babu jayayya wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira faqad wafa bi dhalika al-misaqi ya cika alkawari duk wanda ya gaskata su bai yi jayayya da su ba to wannan ya cika alkawari faqad wafa bi dhalika al-misaq wa zaka najin min azabin nari kuma wannan shine mai kubuta naj mai kubuta naja kubuta daga azabar wuta wa zalikal warisu uqubad dari kuma shine wanda zai gaji gida mai daɗi na alkhairi gidan aljanna kenan kenan idan ka bi manzannin Allah ka yi imani da su ka kubuta daga wuta kuma kana da aljanna ومن بهم وبالكتاب كذب duk wanda ya karyata manzanni wa bil kitabi kazzaba kuma ya karyata littafin Allah ولازم الإعراض عنه والإباء يلزم تكو دكي دبرن القرآن دبرن النباوة والإباء إي إلا إبليس أبا واستكبر شيني الإباء وكان من الكافرين wannan فذاك ناقد كلا الأحدين wannan ya warware alƙawuran nan guda biyu mustaujibul lil khizyi fi daraini ya wajabta wa kansa tozarta a cikin gidajen nan guda biyu faslun fi kauni tauhidi yanqasimu ila nau'aini mala yace wannan fasali ne yana nunin at-tauhidi kashi biyu ne wa bayanin nau'il awwali da nau'i na farko bayanin sa wa huwa tauhidul ma'rifati wal isbat tauhidin sanin Allah da tabbatar da Allah أول واجب على العباد أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر توياكري إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أي من يفهم كيشما يكري وهو نوعان أيا من يفهم وهو نوعان أيا من يفهم وهو نوعان وهو نوعان أيا من يفهم مستفئل مستفئل مستفئل إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته الأولى أول واجب على العبيد ما ليتي farkon wajibi akan bayi ma'arifatul rahmani bit tauhidi sanin ubangiji shine ar-rahman da kadaita shi abu na dole da ya kamata ka sani shine ka san Allah ka kadaita shi kadai ne fa babu na biyu iz huwa min kullil awamir adamu saboda shi tauhidi duk wani al'amari da ka sani ko duk wani umarni na tauhidi shi yafi girma wa huwa nau'ani aya man yafhamu nau'i biyu ne ya kai mai fahimta isbatu zatin rabbi jalla wa ala ka tabbatar da zatin ubangiji mai girma da ɗaukaka ka yadda akwai zatin Allah ka yadda akwai Allah akwai shifa da zatinsa asma'ihil husna sifatihil ula ka kuma tabbatar da sunannakin Allah kyawawa da sifatihil ula sifofinsa maɗaukaka وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور وأنه الرب كيدكما كتبت شيني الله الجليل الأكبر أنا لهم بيجرما جل في أولاه وهو الكبير المتعال Allah kenan alkhaliqul bari'u mahalici da ya fari halitta wal musawwir mai sawwara mai suranta halittar bari baril baraya munshi'ul khalaiqi baril baraya munshi'ul khalaiqi mubdi'uhum bila misalin sabiqi mubdi'uhum bila misalin sabiqi baril baraya in an ce bari mai samarwa aujada bari an sha'a baraya ula'ika hum khairul bariya ula'ika hum sharrul bariya baril baraya wanda ya samar da duk halitta gaba daya in an ce albariya almaujuda almaujudat duk wani abin da yake in existence samammen abu baril baraya shine ya samar da duk abin da yake sami a duniya munshi'ul khala'iqi shine ya fara kirkiran halittu kuma shine mubdi'a kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wanda ya fara yin abu ya ƙware kuma a cinye shi ne farkon yin halitta badi'us samawa ce wal ard mubdi'u bila misalin sabiqi babu wani misalin da ya gabata in an ce badi'a wanda ya fara abu ba wanda ya taba riga shi yanzu wanda ya wannan microphone watakila ya ga an taba yin ta yayi wannan ba badi'a ba ne amma wanda ya yi ta ba wanda ya taɓa yin shi ya fara shi ne badiya to shi ne mubdi'uhum bila misalin sabiqi الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأول المبدي بلا بلا ابتداء يو الله شيء لنا فرقه با فرقه baka yi saka ce ga farkon Allah ba sai dai mu ce mun yi imani shine na farko me yasa ake cewa farko dan kawai ba abin da muka sani ce farkon za mu ce amma me ya farkon Allah ba wanda ya sani bilabti daɗi yanzu kai akwai farkon ka shekarar ka sha uku sha biyar ashirin to shi Allah ba a irga masa shekarunsa kaza amma shine na farko me ya farkon ya fi karfin tunaninka ka gano me ya farko الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء shine na ƙarshe albaki mai wanzuwa mai tabbata bilanti haiba iyaka dukkan muna muna da ƙarshe yayi amma Allah bai da ƙarshe duk abin da ka sani yana da ƙarshe amma Allah bai da ƙarshe aƙida ce fa ake zubawa bai da farko bai da ƙarshe ya za a yi kwakwalwarka ba za ta iya gane ina farkon Allah ba kuma shi ba a tambayan me farkonsa don shi ba wani ne ya yi shi ba Allah iman bas ƙarshe ba bai da wani ƙarshe ya yake Allahu a'lam Allah ya rabbi amanna bik wani abun sai imani الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي شيني الأحد يا واحد إنك تشي واحد ديا الأحد تيلو قايا ديا فردو shi ma dai shi daya alkadirul azali mai iko tun fil azaltun asali as-samadu wanda ake nufinsa da bukata duk wanda yake bukatar wani abu shi yake nufata Allah shine albarrul muhaimin dole abishi wanda ya mamaye komai kuma al'ali madaukaki ba wanda yake sama da Allah shi yake sama da halitta shi yake sama da kowa shi yake sama da komai ko al'arshinsa ba wani abu a saman al'arshi babu ƙarshen ƙarshe Allah ya zuba wani ruwa a saman ruwan Allah ya gadon mulkinsa ba wanda ya isa ya hau gadon nan ba shi ba a saman Allah ba komai me abin babu shi ne mana al'aliyu alƙadiru ulu wa ƙaharin wa ulu wa shani jalla anil abdadi wal a'wani ulu wa ƙaharin wa ulu wa shani جل عن الأبداد والأعوان ألو قهر لو كاكا نفن كارفي كاجيكو الله ينا سما دكاي قهار القهار wanda yake mai rinjaye ya fi kowa ƙarfi sha'aninsa ya fi na kowa a halittan a sama yake shi yake saman halittu duka dukasa halittarsa ce ba wani abu a sama da shi sannan a ƙarfi ba wanda ya kai shi jalla anil abdadi wal awani ya ɗaukaka bai da kishiya bai da masu taimako duk bai da shi abdad bai da shi awan bai da masu taimaka masa wane mutum kaza lahul ulu wal fawqiyya ala ibadihi bila kaifiyya كذا له الألو والفوقية على عباده بلا كيفية كذا له الألو هكذا الله ينا دوكك والفوقية كما شيكي سما شيني فوق فوق شيني فوقية سما دا كومي نامكو بياني على عباده أكم باينسا بلا كيفية كما باء إيا تشيوا تيايا da Allah yake sama din to ta yaya mamaye saman ta yaya bila kaifiya ba ai wa ma adha muttali'un ilayhim bi 'ilmihi muhaiminun 'alayhim wa ma adha muttali'un ilayhim bi 'ilmihi muhaiminun 'alayhim tare da haka muttali'un ilayhim yana leko yana tsinkayo bayi da aka ce yana sama karka dauka akwai wani abin da yake buya wai gare shi a kasa ba zai gane shi ba bi ilmihi da ilimin Allah muhaiminun alaihi Allah ya mamaye ya fi komai komai nasa ya in an ce haimana mamaya mallaka shine muhaimin wa muhaiminun alaihi shi yasa ake ce da shi almuhaiminu komai yana karkashin dabbarsa wa dhikruhu lil qurbi wal ma'iyya lam yanfi lil uluwi wal fawqiyya wa dhikruhu lil qurbi wal ma'iyya an bata ubangiji cewa yana kusa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ko kuma Allah yana kusa da bawa da ake cewa ko kuma inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina musinun da aka ce Allah yana tare da kai Allah yana kusa da kai wannan kusanci da tarayyan da aka faɗa zikru lil qurbi wal ma'iyya lam yanfi lil uluwi wal fawqiyya bai fa kore cewa kuma yana saman shine madaukaki ba bai kore ba babu cin karo dan karka ji an ce ai Allah yana tare da kai anan to kenan can saman da ya baro ba kuwa a'a Allah yana kusa da kai kenan baya can ba shine yake sama ba shine وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه فهو فإنه العلي في دنوه Allah shine madaukaki fi dunuhi duk da yana kusa kusa da mu amma fa aliyu ne madaukaki ne yana kusa da kai amma shine madaukaki wa huwa alqaribu shine yana dab da kai jalla ya daukaka fi uluhi har yanzu dai yana cikin daukakar sa tabaraka wa ta'ala hayyun wa qayyumun fala yanamu wa jalla an yushbihu qul anamu hayyun wa qayyumun fala yanamu hayyun rayayye ne qayyumun tsayayye ne shi yake tsaye da kowa duk wanda ya tsaya Allah ne ya tsaye da shi fala yanamu baya bacci la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun wa jalla an yushbihu wal anamu ya daukaka ba wanda halitta anamu da za ta yi kama da shi laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul alim لا تبلغ الأوهام كنهذاته ولا يكيف الهجاسفاته لا تبلغ الأوهام كنهذاته ولا يكيف الحجاسفاته duk wani abu na wahami duk wani abu da mutum zai iya tunani thinking of waham abinda zaka wahimta wallahi baka isa ka gane hakikani ya Allah yake ba duk tunanin mai tunani ba zai iya gano yaya Allah yake ba kun a zatihi asalin zatin Allah wala yukayyiful hija sifatihi hija halitta babu wata halittar da ta isa ta kayyafa ta faɗi yaya sifofin Allah suke ɗari bisa ɗari babu sai dai suna kawai baƙin fala yafna wala yabidu ولا يكون غير ما يريد باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد باق الله وانزجيني تبتتيني فلا يفنى بايا كاريوا ولا يبيد بايا تشوفا بايا كاريوا بايا تشوفا ولا يكون غير ما يريد kuma duk abin da ba shi Allah yake nufi ba baya kasancewa wani mutum kai malamin nan ya yabi Allah munfaridun munfaridun munfaridun bil khalqi wal irada wa hakimun jalla bima arada munfaridun bil khalqi shi kadai ne bai halicci komai ba wanda ya taya shi wal irada da duk abin da yake nufi shi kadai ne wa hakimun kuma shine hakimi shine mai hukunci jalla ya daukaka bi aradahu da duk abin da yake nufi faman yasha waffaqahu bi fadlihi wa man yasha adallahu bi adlihi faman yasha wanda Allah ya ga dama waffaqahu sai Allah idatar da shi da falala tasa wa man yasha adallahu bi adlihi wanda Allah ya ga dama kuma ya batar da shi da adalci nasa idan ya datar da kai wannan falala ne idan ya batar da kai adalci ya maka فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريد فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا دريد daga cikin mutane akwai shaki dan wuta wasa'idu akwai dan aljanna fa amma alladhina shaqu fa fi an-nari lahum fiha zafirun wa shahiq wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard wa za mu ƙarrabun wannan ɗan kusa ne ɗan aljanna kenan wa za ɗaridu wancan kuma ɗari daga ɗardo an kore shi daga rahamar Allah li hikmatin balighatin qadaha يستوجب الحمد على اقتضاها لحكمة بالغة قضاها Allah ya raba mutane wani dan aljanna wani dan wuta ne saboda hikima wacce take ta ƙarshe ta kai da Allah ya hukunta yastaujibul hamda ya wajabta dole a gode masa alaktidaha akan abin da ya hukunta abin da ya faru li hikmatin balighatin qadaha يستوجب الحمد على اقتضاها وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق الصم الصخر وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق الصم الصخر Allah shi ne yadda yake ganin tafiyar kiyashi da bibar zarri yana ganin tafiyar kiyashi a cikin duhu fauka sun misakari a kan wato bagin dutse a cikin duhu bagin kiyashi a kan bagin dutse duba karancin kiyashi amma Allah yana kallonsa tar kamar yadda kake ganin abu a fili walillahi masalul ala to wanda yake da wannan sifar me zai buya a gare shi wai dan bawa ya je ya buya ya saba mai sai ka je ka shiga daki ka buya wai kai saban Allah وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق السم الصخر الله وسامع للجهل والإخفات بسمعه الواسع للأصوات وسامع للجهل والإخفات بسمعه الواسع للأصوات وسامع للجهل Allah shi ne mai jin zancen da aka bayyana shi in kun faɗa a fili yana ji wal ikhfati abinda kuka ɓoye ma kuka yi kus kus kus kus Allah yana ji wanda yake alimun bai zace sudur kuma ya san abin da ke cikin zukata ma ballantana wai an sirrace wani abu an yi bayani a boye bi sam'ihi alwasi'i lil aswati da jinsa yalwataccen ji da yana jin duk wani sauti babu jin babu sautin da ubangiji baya jinsa kai wanda bai zama sauti ba ma yake koye a cikin zuciya Allah yana ji to wannan shine shimfidar da malai yake mana akan sanin Allah wannan shine abin da ya kamata a fara koya wa yara tun suna tashi su san waye Allah su san yaya sifofin Allah yake dan in sun girma ba za a dora su akan shirka ba wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك